وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى الأمرة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين نقول عشرين قواتنا ربيع الأول هجرة منذ سنة لقى مكة زوى مدينة shekara 1446 daidai a wannan masallaci mai albarka masjidin musu abin ubai a ci gaba da darasi a littafin alfatuwar hamawiyya al-kubra littafin da babban malami shekul islam ahmad ibn abdulalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-awani tun ya rubuta ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na bakwai wanda ya yi hijira tana da shekara 661 ya bar duniya hijira tana da shekara 728 Allah ya yi mashi jin kai da rahama abin da littafin yake karantar da mu shine abin da ya shafi aqida musamman tabbatar da siffofi na mahalicinmu ubangiji subhanahu wata'ala tare kuma da mai da martani ga ɓangarora waɗanda suka kauce ma tafarki wanda yake na magabata na gari inda malamin yana cikin ambata mana maganganu waɗanda suka tabbata daga magabata wanda suke goyon bayan abin da alƙur'ani da kuma sunna ta manzala sassan suka tabbata na ɗaukakuwar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ci gaba da kawo mana maganganu musamman wancan sati ya nakalto mana magana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata shine al'imam al-khattabi a cikin risala shi alguni ya tu'anin kalami wa ahalihi wanda a nan ma an mai tambaya dangane da siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma irin abin da ya zo a ƙur'ani da sunna a dangane da tabbatar da siffofin allah subhanahu wa ta'ala sai ce fa inna mazhab salafi isbatuha wa ijra'uha ala zahiriha lalle matsayiya ta magabata shine gudanar da siffofin da suka zo suke sifanta Allah subhanahu wata'ala a Qur'ani ko a sunna da tabbatar da su da gudanar da su a bisa zahirinsu dukkanin ayat da aka samu ta Qur'ani ta zo tana bayyana wata siffa daga siffofi na zatin ubangijinmu to wajibi ne mu tabbatar da wannan mu kuma imani kuma mu gudanar da ita ya ce wani fa'il kaifiyat da kuma kore wannan sifa a kore mata kwatantawa wata shibihi da kuma kamantawa ya ce ƙari na faha ƙaunin fa'abu tsalu ma su bata wannan wasu mutane sun dinga korewa siffofin da Allah ya siffanta za ta yi a cikin Ƙur'ani saboda haka sai suka fasa abin da Allah ya tabbatar saboda Allah ya tabbatar da siffa a Qur'ani su kuma ya suka kore siffa yanzu wannan sai kai su fasa ayoyi na Qur'ani sai cewa haqqaqa ha qaumun kuma an samu wasu mutanen da suka tabbatar da ita min al-mufsidina daga masu tabbatar da siffofin zatin Allah su kuma sai suka huce iyaka fa kharaju fi zalika ila darbin min at-tashbih sai suka fita zuwa wani nau'i daga nau'i na kamanta Ubangiji subhanahu wata'ala wa takayyifi wanda waɗannan duka firkoki sun hallaka ko dai masu korewa aka ce wannan zaka same su a cikin jahamiya da ma'utan zilawa da kuma asha'ira da wanda suka dauranci irin matafiyarsu misali jahamiya sun dinga kore sunayen Allah da siffofin Allah sun dinga musa tsayuwar Allah da zatin shi da kuma aikin Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya ga dama sai suka kwatanta zatin Allah tamkar wani abu wanda yake sandarare mu'tazilawa sun tabbatar da sunayen Allah amma suka dinga inkarin siffofin zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai suka mai da akwai Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sunayen shi amma kuma duk wata siffa sai suka kore ma Allah ta inda inda za ka ce su siffanta ma babu to kawai da shi ne abin da za su akwai wanda suke a sha'ira musamman ma na baya-baya mutu a firuna sun tabbatar da sunayen Allah sun yi inkarin wasu daga sifofin Allah sun kuma tabbatar da waɗansu daga ciki wanda suka zamanto sun tabbatar kuma suka wuce iyaka su ake ce ma mumassila da kuma mushabbiha aka ce an samu iri-irin wannan a cikin ta'ifa ta shi'a da kuma makamantansu musamman jagoransu Hisham bin Hakam Ar-Rafizi waɗannan sun dinga dukkanin siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala siffanta za su shi sai su siffanta da siffofi irin na ‘yan adam amma suke riya cewa Ubangiji yana da sura irin tsabil adama suke kwatanta wannan da kuma wasu daga wanda suke sufaye su kuma wanda suka zurfafa a wajen tabbatar da siffofin Allah har ma kai su zuwa ga hululiya cewa duk ma abin da kake iya gani a zahiri to kawai shine Allah sai ma ne ce inna mal qasdu fi suluki tariqatil mustaqima manufa dai wajen shiga mai kakkiyan tafarki bainal amrayn yana tsakanin al'amuran biyu kuma a komai su ake dama mutum ya zama to tsakatsaki wa dinillahi bainal ghali fihi wal muqassir anhu addinin Allah yana tsakankanin wanda yake huce iyaka da kuma wanda yake takaitawa gabar da za mu tashi mala Allah ya shi da rama ya ce wal asli fi hadha anna al kalama fi sifati far'un an al kalam fi dhati yuhtaza fi dhalika hazwahu wa amsalahu fa idha kana ma'luman anna ithbat al bari subhanahu انما هو اثبات وجود لا اثبات كيفيه فكذلك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود لا اثبات تحديد وتقييد malai ce wani asali fi haza tushe cikin wannan annal kalama lalle magana fi sifati dangane da siffofin Allah far'un reshe ne anil kalamu fi zat a dangane da magana a zatin Allah subhanahu wa ta'ala in hal ka yarda cewa akwai zatin Allah hakikani akwai Allah subhanahu wa ta'ala akwai samuwar Allah akwai zatin Allah to ai ka yarda kuma akwai halittun Allah akwai zatin halittun Allah yanda ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala da zati haka kuma ai halittun Allah ma suna da hakikani suna da zati to yanda hakikanin zatin halittun Allah bai kamantacce ne ya da zatin Allah to haka hannun Allah bai kama da hannun halittun Allah in Allah ce yana da kaza to dole yanda ka yarda da samuwar zatin shi kuma alhali ka yarda da akwai zatin wasu halittun shigo to kuma haka duk wata siffa ta shi ma sai ka yarda da ita in ku har za ka kore siffar saboda halittun Allah suna da siffar to kuma dole ka kore zatin Allah tunda halittun Allah ma suna da zati ka gani saboda haka shine nan sai shekul isra ce wal asl fi hada tushe a cikin wannan annal kalama fi sifat lalle magana akan tabbatar da siffofin Allah far'ul reshe ne anil kalamu fi zati akan magana a zatin Allah yuhtada fi zalika hazwa ana dauranta daura da wannan wa misalahu da makamantan wannan in har ka yarda Allah subhanahu wataala hakikani akwai shi Allah subhanahu wataala yana da zati hannu halittun shi makar suna da zati ko kaga wannan bai sa bai zaman to an samu kamanceceniya tsakaninsu to haka sifofin ma fa idza kana ma'lumun malaci in har tsananin abu ne annan isbatar bari tabbatar da samuwar Allah subhanahu inna ma huwa isbatu wujudin tabbatar da samuwa ce la isbata kaifiyya ba wai tabbatar da kaifiyya bane ba kadalika isbatu sifati haka nan tabbatar da siffofin ma na ubangiji subhanahu wata'ala su ma daidai suke da wannan su ma daidai suke da wannan wannan ka'ida ta cewa siffofin Allah subhanahu wa ta'ala magana akan su kamar magana ne akan zati ma'ana yanda ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofi siffar da ba ta kamancece ne da halittun Allah kamar yanda Allah yana da zati zatin da bai kamancece ne da zati na halittun shi saboda babu wani abin da yake kama da Allah babu wani zatin da yake kama da zatin Allah to haka babu wata siffa da take kama da siffar Allah babu wani zati da yake kamanceceniya da zatin Allah wala cikin ayyuka wala cikin siffa inda wani zai ce yaya Allah ya daidaita da arshi ko ya Allah yake sabkowa ko yaya hannun Allah yake sai mu ce mishi to yaya zatin Allah yake in ya ce ban san ba hakikanin zatin Allah sai mu ce to haka ban san ba hakikanin siffa ta zatin Allah subhanahu wa ta'ala rashin sanin mu ga zatin Allah hakikanin zatin Allah shi yasa ba mu san ba hakikanin ne siffa na zatin Allah saboda abin da aka san shi keke da keke shine za iya hadin siffofin shi shine za iya hadin kaifiya na siffofin shi Sheikhul Islam ya yi bayanin wannan dalla-dalla a cikin Asad Muriya haka Khatibul Baghdadi Allah ya tsaye da rama ya yi amfani da wannan ƙa'ida ƙin a kan waɗanda suke kore siffofin Allah. Ga Khatibul Baghdadi ya gabaci Shekul Islam, to haka Khatibul Baghdadi ya yi amfani da irin wannan kenan ƙa'ida ƙin, cewa yardakka da samuwar zatin Allah subhanahu wa ta'ala, yardakka da zatin Allah laisa ka mislihi shay'un, to kuma tare da cewa halittun Allah suna da haƙiƙanin samuwa, ka yarda kuma babu kamantacce ne a tsakanin zatin Allah da zatin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to kuma duk wata siffar da Allah subhanahu wa ta'ala siffar ta zatin shi ko da ka samu halittun Allah suna da irin wannan siffa din to bai lazumta kuma mi kamantacce ne a tsakankanin su in ka yarda da akwai Allah to dole kuma ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala siffofin shi shi yasa ma ne ce fa idza kana ma'luma in har sananna abu ne ana isbatar bari tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma huwa isbatu wujudi tabbatar da samuwa ne misali ubangiji subhanahu wa ta'ala samamme ne haka halittun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samar da su to haka dukkanin waɗansu sifofi su ma za ka tabbatar da su yace fa kadhalika isbatu sifati haka na tabbatar da sifofin Allah inna ma huwa isbatu wujudin tabbatar da samuwar sifface ga Allah abin da ake so Allah ya ce yana da hannu ka yarda akwai samuwar wannan hannun amma yaya hannun yake baka san shi ba saboda baka san yadda zatin Allah yake ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana samuwar zatin shi kuma ya sanya alamomi akan wannan kuma ka yarda da hakikanin samuwar zatin Allah to haka za ka yarda da wannan fa kadhalika ithbatu sifatihi haka nan tabbatar sifofin Allah inma huwa ithbatu wujudin tabbatar da samuwa ne la ithbatu tahdidin ba wai tabbatar maka da iyakancewa bane wa takayyufin a haɗe hakika na abu a kaifiyansa fa idza qulna in muka ce yadun wa sam'un wa basarun in muka ce Allah yana da hannu yana ji yana gani wa ma ashbaha da abin da ya kamance ce ne da wannan fa innama hiya sifatun wannan sifofi ne asbataha Allah li nafsi wanda Allah tabbatar ma kai shi walasna naqulu shekul sai ya ce ba wai muna cewa inna ma'anal yadi alkuwa ban mu cewa ma'anar yadu mu ce alkuwa awin ni'ima ko kuma mu ce ni'ima waɗanda suke tawilin ji da gani suna cewa abin da ake nihi da ji da gani na Allah shine al-ilmu su ne mu'tazilawa su mu'tazilawa Allah subhanahu wata'ala yace huwa sami'u sai su ce kenan sai su awwala zuwa kenan da cewa as-sami kenan masani ake nihi amma ahlus sunna suna tabbatar da wannan ahlu sunna suna tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala ji jikin da yake ba daidai da na halittun shi ba suna tabbatar mai da gani sifofi ne guda biyu wanda suke hakika kamar ragowar sifofi na Allah subhanahu wata'ala wanda suka dace ma zatin Allah wanda bai kamanceceniya da ji na halittun Allah bai kamanceceniya da gani na halittun Allah saboda haka muna tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan kamar yadda muka yarda akwai zatin Allah to haka muka yarda siffar zatin Allah tana da waɗannan abubuwa amma muna tsarkakewa zatin Allah daga kamanceceniya daga halittun Allah saboda Allah ne ya kore ma kanshi kamanceceniya laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi ya kore ma kanshi kamanceceniya dalilai kuma da suke tabbatar da wannan kaga dalilai ne waɗanda suke masu ɗumbin yawa a cikin alqur'ani wala naqulu malai ce ban ma cewa inna ha jawarihum mu ce gaba ce kamar irin gababuwa na ƴan adam mushabbihu ha bil aidi mu kamanta su da hannaye wal asma'i da ji wal absar na halittu allati hiya jawarihun jawarihu wa adwatun lil fi'li wanda suke gabbai ne da kuma na'urori na aiki na ɗan adam to na Allah ba mu sifanta su da wannan hannun ɗan adam wata gaba ce tashi wadda take ba shi kariya take taimakon shi shi yasa in ka raba ɗan adam da wannan kenan ya zama to mai aibu to na Allah subhanahu wataala da muke tabbatarwa ba wai muna tabbatarwa da siffar irin na ɗan adam yadda yake na ɗan adam yake taimaka ma na ɗan adam a ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari wajibin mu ne mu yarda mu gamsu saboda in har ba mu yarda ba to zai kai mu ƙaryata abin da zo cikin Qur'ani mu kore abin da zo cikin Qur'ani kaga da zaran mun yi haka mun hau turba ta hallaka wa naqulu muna cewa inna ma wajaba isbatuha wajibi ne tabbatar da isbatu sifatu sifofin Allah لأن التوقيف تبدا أيوا متن يشي بزي تبتر با ورد لأن التوقيف تبدا تبتر إذا ورد بها يازو أخوان ووجب نفي التشبيه عنه كما واجبين أقولي كمن تشينيا قصات الله سبحانه وتعالى لأن الله ليس كمثله شيء saboda Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake kama da shi wanda Allah da kanshi ne ya raddi ga mushabbiha can wanda suke tabbatar da kamantacceniya kuma Allah da kanshi ya raddi ga mu'attila wanda suke kore min sifofi yace wa huwa samiul basir amma kuma tare da cewa ba abin da yake kama da shi zatin shi yana da siffa ta as-sam'u da kuma siffa ta al-basar wa ala hada jara qawlu salaf yace akan wannan tabbatar da siffar zatin Allah matsar ta tabbata a Qur'ani ta tabbata a sunna akan wannan ne jara ƙaunin salafi maganan magabata ya gudana fi hadisin sifati a hadisan da suke bayyanar da sifofi haza kullu kalamul khattabi yace duk wannan maganganu ne na Abu Hamid al-Khattabi wanda zahabi a cikin al-Ulu ya kawo wannan har zuwa inda ya ambata na fayil kaifiya haka Ibn Qayyim shi ma ya koro da wannan cikin Muktasar al-Ulum bayan ya kama ganganin zahabi sai ce kalamul khatib al-baghdadi haula sifati magana khatib al-baghdadi dangane da sifofin Allah wa huwa nahwu mimma zakarahu shaykh al-islam an al-khattabi maganar shi tana kamancacce ne da ta wannan zahabi bayan ya koro maganganun khatib al-baghdadi sai ce nahawa hadha al-qawl qabla al-khatib al-khattabi ahad al-ala irin wannan magana ta khatib al-baghdadi imam al-khattabi ya gabace shi kaga imam al-khattabi Allah ya shi da rahama wanda yama sayyid bukhari sharhi yama sunan na abi dauda sharhi wanda sharhunan shi suna daga daddadin sharhuna malami ne wanda yake na karni na hudu haka imam al-khatib al-baghdadi malami ne da ya rayu karni na biyar duk waɗannan malaman sun tahi akan su ma tabbatar da siffofin zatin Allah kuma sun tabbatar da ita ka'idar wannan ka'idar da take nuna cewa lalle yarda tabbatar da zafi far'i ne na tabbatar da siffa matsar ka yarda akwai Allah akwai zatin Allah to kuma zatin Allah da bai kamancece ne da zatin halittun Allah to lazumin ka ne ka yarda da siffar Allah in ku har baka yarda ba da siffar zatin Allah to makamanci wannan shi za a ma mutum ilzami dangane da zatin Allah subhanahu wataala inda wani zai kore maka siffofin zatin Allah to za ka iya mai ilzami da tabbatar da za ka killa in ya ce bai raba da siffa kaza bai raba Allah yana daidaita bai raba ka ce me dalili sai ce saboda ai a ciki da akwai kamanceceniya da halittun Allah sai ka tambaye shi shin ka yarda da hakikalin zatin Allah akwai zatin Allah in ya ce ya yarda da wannan shin ka yarda kuma akwai ka kai da kanka ma ku kwana ka yarda akwai zati na halittun Allah na yarda to yanda babu kamancece ne tsakanin zatin Allah da halittun Allah to haka nan kuma duk siffar zatin Allah ba ta kama kuma da siffar halittun Allah to wannan ka'ida din Imam al-Khattabi ya tabbatar da ita haka Khatib al-Baghdadi bayan shi wa hakaza qala Abu Bakar al-Khatib al-Hafiz mala yace kamar haka ne Abu Bakar al-Khatib al-Hafiz shi ma ya zamanto ya faɗi wannan shine Ahmad ibn Ali ibn Sabit ibn Ahmad ibn Mahdi al-Baghdadi wanda ya shahara da Khatib al-Baghdadi ya shahara da Khatib al-Baghdadi wanda Khatib al-Baghdadi ma'rufi ne sananne ya fara sauraron abin da yake ilimin hadisi tun yana yaro a rayuwar shi farko farkon rayuwar shi bayan ya kai shekara ashirin ya yi bulaguran neman ilimi a lokacin kuma sunan shi ya ɗaukaka ya samu shuhura ya rubuta manya-manyan littattafai wanda littattafan shi za su iya kaiwa wajen littafi tamanin saboda haka daga manyan littattafai zuwa ƙananan littattafai har ma aka ce dukkanin wanda zai zo akan ilimi na musalawul hadis bayan khatibul bagdadi to kamar iyali ne yana ɗalibta a littattafan khatibul bagdadi da wahala ka samu wani littafi daga wani fanni daga fanninka bangaren ilimin hadisi ka ce khatibul bagdadi ya rubutu akan wannan shi yasa imam zahabi ya siffanta shi da al-imam al-awhad wal allama al-mufti wal hafiz an-naqid muhaddith al-waqt yace tsaraba hadha ash-sha'n wa rahala ila al-aqali wa bara'a wa sannafa wa jama'a wa sara bi tasanifihi ar-rukuban wanda khatib al-baghdadi kenan yayi fice a wannan bangare malami ne daga malamai wanda ya rasu hijira tana da shekara 463 kenan malami ne daga malamai wanda suka rayu a karni na biyar. Ya ce abubakar al-khatib al-hafiz fi risalatin lahu a wata risala ta shi akhbara fiha ya ba da labari anna mazhab salafi matafiyar magabata ala zalika akan wannan inji khatib al-baghdadi yace anna akhbara fiha anna mazhab salafi ala zalika yace matafiyar magabata ala zalika akan wannan wa hadha al-kalam الذي ذكره الخطابي لن يكون فهم كثيرا نعم أه. مغنى الخطابي قم يأتي هذا الكلام الذي ذكره الخطابي مغنى الإمام الخطابي أرنا قال نهوا منه من العلماء أن نقلت مكة من شوان لدى مالمين ما لا يفصى irin wanda baka iya lissawa su ba irin wanda baka me yasa malamai magabata in suna rubutu kan aqida a duk lokacin da za su tabbatar da wani abu ba su wadatuwa da kawowa aya ɗaya biyu a littattafai na usul ko kuma su kawo misali hadisi ɗaya biyu kai ko da hadisin ne kwaya ɗaya sukan tattarawa hanyoyin da hadisin ya zo kamar hanya goma duk yawan hanyoyin shi yasi ta maimaita ma isnadi din saboda kenan raddi musamman ga mu'tazila waɗanda sukan tunkuɗewa sunna da cewa kenan a hadisul ahadi ne so su kawo maka hanyoyin daban-daban don ka aba da wata dama wani lokaci kuma za ka ga malaman da suke rubutu a kan aqida ko tabbatar da wani abu na sifofin zatin Allah ba su wadatuwa kawai da kawowa ayoyi da kuma hadisai sai su gamo da asa kai har ma su gangamo da dalilai waɗanda suke za ka gaya za a yi su ambata maganar wannan maganar wannan kamar misali za su iya nakartarwa maganganu na ulama ulkala maganganu na zuhad maganganu na sufiya maganganu ma na waɗansu firak wanda suke sun kauce me yasa wannan ba wai wannan maganganun ba don hujja ba ne a wajensu inda za ka shekul sa ya nakarto maganganun wasu sufaye akan tabbatar da ulumi ba wai a ka ce ya rasa hujja sai hujjar waɗannan maganganu waɗannan zai kawo ai ya kawo maka aya da hadisi a baya ya kawo ma'asar na magabata waɗanda su ne hujja a wajen shi a baya amma waɗannan ya kawo maka su dan su za akwai wanda shi ba ruwan shi aka wada aya ma bai dame an wada hadisin bai dame sai ya ji an ce shehu ne ya ce na'am na'am ka gani yanzu wani duka gama kawo mai ayoyin qur'ani daga fatiha har zuwa nasi duk hadisai da kake so ka kame hadisi dubu ba zai raba amma an kace maulana shehu ne ya ce ka zai to to na'am Allah kaji manya ka gani kamar yadda yanzu misali wani duk abin da zaka ka ka kawo ka fara da addu'a ta du'a khutbatul haja ka fara da komi ka ka salatul ibrahimiyya ma zai banza da kai amma da kawar Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa zai ce na'am kai wannan ahli ne in ya kalle ka duk gemun ka da wandan ka da siffar sunnaka ba zai daga na ma hukunci amma inda zai nura a salular kai ga hoton shehu ko a wuyanka zai ce kai ashe mutanen namu ne ahali ne ashe ahalan wasu hala zai so ka sama da kowa to shi yasa sai suke nakalto waɗannan maganganun waɗannan sai su kakkawo maganganu irin na wannan shi yasa ai wani kayyama a cikin ijtima'ul juyushil islamiyya ala harbil mu'aqqala mu'aqqila wal jahmiyya kage tattaro duk maganganu hatta da kai hadda maganganu na musulman aljannu wani ya ce ya shiga gidan wanka kaza sai ya ji maganganu ya tambayi mai gidan wanka yace ai akwai wani aljani ne yake hudun baitattuka yace hudun kaza daga cikin karanto a cikin da tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala yanzu ka ce ya za a iya kawo magana aljani aljani a ban daki ya hudu magana ya ce kaza kaza maganganun sufaye maganganun ulama'ul kalam maganganun duk yake ta karkado waɗannan haka hadda ma istishhadi da magana tururuwa akan tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala kai istishhadi da maganganun namun daji namun daji ma sun tabbatar da uluwi na Allah sai ka ce za a iya zo na kawo na maganganun kuraye da wane ne suna tabbatar da uluwi waɗannan hujja ne ai ya kawo ayoyi ya kawo hadisai dalilai na Qur'ani da an koro amma wani duk waɗannan ba hujja bane a wajen shi baka ga akwai mutanen da yanzu ka zo kana ce Allah ce kaza sai amma da ka ce ai kura ma da kace kaza akai kaza sai kai ka ji ba ka ji malaman Allah to wannan ne yake sa yasi ta tattarawa iri-iri wannan maganganu yace la yusa ba a iyakan ta mutul abubakar al-isma'ili kamar magana ta imam abubakar al-isma'ili ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda yake wallafa wallafa wanda hafiz yace kana al-isma'ili wahidu asarihi وشيخ المحدثين والفقهاء واجلهم في الرئاسة والمروءة والسقاء yace malami ne wanda yake daya daya zamanin shi malami ne na malaman hadisi da fuqaha'u wanda yake babba jagora ma'abucin mutunci da kuma kyautani shi ma wannan malamin ya rayu a karni na karni na hudu shi ma al-Isma'ili wal imam Yahya ibn Ammar as-Sijzi da kuma imam Yahya ibn Ammar shine Yahya ibn Ammar as-Sijzi shine as-Sijistani Abu Zakariya wanda ya zauna a Hura mutum ne mai kyakkyawan wa'azi an ce yana da kyakkyawan ka samun karbuwa a garin shi mutum ne kwararre janibin abin da ya shafi tafsiri na Qur'ani ya girma Isma'il al-Ansari yace kana ya haya Ammar malikar fi zayyi alim yace mai mulki ne a riga ta malamai Zahabi yace kana mutaharrikan alal mubtadi'a wal jahamiyya mutum ne wanda yake mutaharrikan mai kuna mai rura wuta akan wanda suke mubtari'a da kuma jahamiya yace bi hasi ya ulu bi zalika ila tajawuz tariqat salaf sai inda ma yakan fice gindi na wannan a wannan bangare sai dai mutum ne yace wanda lahu jalala ajiba yana da matsayi wanda yake mai girma saboda haka mutum ne wanda yake kenan tabbatacce a wannan janibi abubuwan ma da ake ga akwai zurfafawa sosai ƙarshe duka ya yi nesa da su. Shekha Shekul Islam Abi Ismail al-Ansari wanda malamin Shekul Islam ne Abu Ismail al-Ansari wanda Ismail al-Ansari ya huce a baya wanda Ibn Qayyim ya ma littafin shi manazilin sa'iri na sharhi shine madarij salikina littafin Ismail al-Ansari al-Harawi shine dauka mai shari kuma Sheikhul Islam yakan nakalto maganganun Ismail al-Ansari yakan kira shi ma da Sheikhul Islam ka san da wanda suke kamar lakabin Sheikhul Islam Islam din kamar Ibn Taymiyyah shi kadai ne akan wannan akwai malamai da yawa da ake ma lakabi da wannan wannan kinna Sheikhul Islam saboda haka kenan Ismail al-Ansari kuma Ibn Qayyim a cikin Madarij salikin yakan naƙaltawa yakan ambata maganganun shi kuma yake yana mishi takibi yana mai takibi sabanin yadda wasu sufaye suke ga kamar wai ibn qayyim a cikin madarijus salikin ya dauki littafin sufanci kuma ya tabbatar ma da yaran sufaye kuma har ma ya nuna cewa yaran sufaye wani yare ne wanda yake tabbatacce maganganun su in baka san shi ba ka kyale kanka kai kaza kai wane ne a'a ba wannan ba ne ke taƙibi yake irin wannan abin kuma duk malamai suna yi ba kan shi ba kuma aka fara abul farj abdurrahman ibn al-jawzi shi ma yakan kawo magana ta sufaye kuma ya musu taƙibi akan wannan al-harawi an samu wannan magana daga shi wa misal abi usman as-sabuni shaykhul islam kama abu usman as-sabuni shaykhul islam wanda mun karanta littafin shi wanne عقيدة السلف كنا تاشين إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد كنا أبو عثمان الصابوني وندانا ملك بيد الشيخ الإسلام شيما أنت من سيوف السنة شديدة على أهل البدع ينا أن تاقى أهل البدع وقد برا في التفسير والحديث والوعظ ينا قري وتفسيري حديث وعظ أبو عبد الله المالكي أبو عثمان ممن شهد له الآيان والرجال بالكمال في الحفظ والتفسير أمي شيدا كونه bai haƙi ya ce haddasana imamul musulmi na haƙan ya ce imami na al'umma musulmi da gaskiya wa shekul islam sidiqan ya ce kuma shekul islam da gaskiya shine abu usman as-sabuni zahabi ya ce wa laqad kana min a'immatil asr lahu musannafun fi sunna wa atiqadis salafi ma ra'ahu musifun illa wa atarafa bihi yace ba mai adalcin da zai ganshi sai yayi itirafi da wannan abin kaga yana da wannan risala wadda Allah ya ma albarka aqidatu salaf ashabul hadith wadda mun yi karanta ta kawai ya rage mutum ya dauko ya yi bita ya dinga karantawa yana bibiya ita ce aqidatu salaf ashabul hadith wadda an buga ta malamai kuma sun mata sharhi Allah ya sa mun karanta ta abin da ya rage kawai ci gaba da muraja iri-irin wannan littattafai masu albarka wanda su suke tabbatar da diddigen mutum a babi na sunna ita sunna ba wai faɗi kawai bane a baki wa kullum yadda yi wasilan lilaila wa laila la tazumu lahu bidaka kowa zai ce shi ahlus sunna ne saboda sunan ma yana da dadin wadi ka ce ni ahlus sunna ne kaga akwai dadin wadi ka gani abin yana da dadin wadi amma aikin shine zai tabbatar da cewa kai ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ita kuma zamantawa ahlus sunna sunna ba ta taƙaita ba a bisa abu ɗaya biyu sunna ta shamile kowane ira ba aka ce kai ahlus sunna ne mai kallon rayuwar manzo Allah sallallahu mai koyi wanda ya yarda ya gamsu la karkana la kufi rasulullah uswatun hasana liman kana billahi wal yawmil akhir wanda ya yarda ya gamsu Allah ya turo manzo Allah sallallahu ya ce in tuqiru tahtadu wanda ya yarda ya gamsu zai koyi da manzo Allah sallallahu a komi abin da ya shaƙi itiqadi aqidatan mu'amalatan sulukan dukka akhlaqan duk kowane babe gabaki da dole sai ya zama to kamar yadda Sufyan ibn Uyayna ya ce in sa Allah ta hukka jasmika illa bil asri fafa in ka samu ikon sosa cikin ka ba za ka sosa ba sai a karkashin wata sunna yace kai wannan abu sosa jiki ma inda ko sunna yace kakka sosa sai ta farkin sunna ka gani to kaji inda fa sunna take ba wa abun ba kawai faɗi ne kawai na baki ko kuma kawai abin birga ne shi'a ma suna ja zuwa ahlus sunna ne tijanin samawi ya ga ya rubuta risala a shi'a hum ahlus sunna a shi'a hum ahlus sunna ka gani saboda ni ka ga eh Algeria a zo kaga to kancan tuka tuka ma dai tijanin samawi kaga a shi'i wanda yake hallajaccen shi'i ma to yana da risala a shi'a hum ahlus sunna ka gani saboda haka ita sunna wata abu ce wadda aikinka ne zai tabbatar da cewa kana kan wannan turbar ko baka kan wannan turba din in aqidar ka mu'amalar ka zamantake kai hatta da kasuwancin ka dole sai ya zamanto yana tafarki da sunna ita sunnar a ko ina he an same ka ita ko a ina kake dole a ga sunnar kai tsaye a aikace ya manzo Allah san sai wannan mu'amala din to wannan cikin mu'amalar shi ma sunna ne cikin kaza shi ma sunna ne shi yasa duk littattafan da ka sani wanda suke karantar da wanda suke rumbun tsumi na sunnar manzala sassana kamar jawami misali da sa'i kamar sunan duk wasu littattafan da ka sani an rubuta su na hadisai to su ne littattafan da suke koyar da sunna shi yasa ka ga ka ɗauko aljami'ul musnad sahih na imam al-bukhari wani babi ne babu a ciki wani babi ne babu kaga kowane babi an tattarar da shi an wara ma da fada'ul wahyi zaka samu kitabut tauhid zaka samu duk abin da ka sani kitabul iman duk ya tattara a ciki za ka samu biyu'a za ka ba abin da kitabul adab duk an tattara ma da a nuna ma sunnar komi ke duk gaba ke daya dole ka san ya za ka yi tufafin ka sa tufafin ka ya kake ka sa ya kai hasa da motsa jikin ka motsa jiki kai shi dole da koyon da sunna ta koyi motsa jiki kowane irin abu da ka sani saboda haka Allah saka ma waɗannan malamai da alkhairi شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام كما أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام شيني مكة أنبتاكو وأبي بكر ابن عبد البر النمري يكما أبو بكر ابن عبد البر النمري إمام المغرب يكشي إمام المغرب shi kenan wanda yake kenan ibn abdulbar wa ghairuhum da wani waɗannan ɗumin malamai ɗin duk gabaki da yansu almaghrib wannan ana itlaqi absa dukkanin yankuna wanda suke kenan garb suke a gabaci na misra da sauran kenan garuruwan da ake kira da wannan da wanda suke a gefuna na wannan gari kenan duk ana kiran su da wannan wannan shi yasa irin su libya ne tunis ne jazair ce duk sun shiga spain ne duk ana kiran su da wannan wa qala abu nu'aym al-asbahani abu nu'aym al-asbahani yace sahibul hilya wa yake nufi yace ma sahibul hilya nan gurin ce a ambata ma malami sai ambata ma wani littafin da malamin ya shahara a gurin malamin irin wannan yana nuna mana albarkar rayuwar magabata da yin su dan Allah mutum ya rubuta littafi shekara dubu ɗaya amma sai ka yi littafi kamar yau a farko ka sa a jima ana yi sai gaskiya shi addini ba kawai a yau a watsi ba ne ba shi ne ake cewa yau da gobe ai gaskiya ba a yau a watsi ba ne ba ba kasuwar wannan ba ce ba a yi abin bayan mutuwarka Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka zikiran fil akhirin a kyakkyawan ambato ga na baya to yi dan Allah shi ke sa wannan abin saboda haka mu tsarkake zukatanmu mu tabbata akan abin da yake matabbaci na kenan yi dan Allah subhanahu wata'ala Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa Abu Nu'aym al-Asbahani yana daga cikin huffazul kiram sannan muhaddis waqati zahabi yace yace rihlatul huffaz rihlatul huffaz ila babihi li ilmihi wa hifzihi yace kai huffaz sun yi bulaguro saboda ɗumbin ilimin shi da har da cewa shi uluwu istinadi da kuma yadda yake da uluwu sana a wani gurin ma yace shekul islam ba da an zakar shami mu'allafati bayan ya ambata wasu abubuwa daga littattafan shi yace min akbar huffazil hadisi wa min aktsarihim tasanif yana daga mafi yawan wallafe wallafe cikin su yace kai wa min manin tafa'a nasu bi tasanif yana daga wanda mutane suka amfana da wallafe wallafen shi wa huwa ajallu min an yuqalu lahu thiqa yace kai ya ma hijirman ka ce mai sika fa inna darajatahu fawqa zalika kai darajar shi ma yace sama da wannan take saboda haka malami ne wanda yake daga cikin malamai na karni na hudu har ma a wani guri yake cewa wanda yake karshen wanda suke huffaz yace ma kai bayan ma raso shi kamar an ma rihe ma wanda suke kamar ma an nade matakin wanda suke huffaz da fuqaha yace kai har ma sai ta zamanto ma na zama banna ganin ma malamai sai a cikin littafi ko a kabari ka gani to tun wance wannan abu na sahibu hiliya ma abucin rubuta littafin hiliyatul auliya mashahurin littafi wanda ya tattarar da abubuwa wanda suke na gyaran zuciya sai dai akwai tunan hadisai waɗanda suke ba su inganta ba a ciki dole mutum ya zama ya taka tsunga sai a tsidatun lahu sai dai yaka ambata maka tare da tushe sai aqidatul lahu fi awwaliha a wani littafi da ya rubuta na aqida a farko farko yace tariqatuna tariqatul muttabi'ina lil kitabi was sunnah yace mu dariqan mu dariqa ce ta masu bin qur'ani da sunna wa ijma'il umma da kuma ijma'i na al'umma qala fa mimma ni taqaduhu yana da gabin da suka kudurta annal ahaditha allati sabatat an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fil arsh akan al'ar'a daidaiton shiga al'arshi wasu wa'illahi da kuma daidaita Allah ya ƙulu na biya suna faɗinta. Wa yi su bituna suna tabbatar da ita min gairi takifin ba tare da sun kwatanta ba wala tamsilun ko sun musulta wala ta shi Wa annan na ba'il min sarki ya ce kuma Allah ya nisanta daga bayi. Ya yi nesa da bayan shi ba wai yanda waɗancan suke faɗin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina da zafin shi. wal khalqu ba'iluna minhu halittu ma suna nesa da Allah saboda akwai rata mai nisa daga al'arshin Allah zuwa kasa to kuma al'arshin Allah subhanahu wata'ala ka dauki daga kasa al'arshi Allah duk wata halitta da ka sani daga halittun Allah suna kasan al'arshin Allah duk halittun Allah babu halittar da take sama da al'arshi al'arshi shi yake koli shi yake sama da duk wata halitta a duk halittun da Allah yi abin da yake koli da halittun al'arshi ne duk halittar da ba al'arshi ba tana ƙasa al'arshi to kuma Allah shi kuma subhanahu wataala sai daidaita ga al'arshin shi ka gami akwai tazara kenan mai nisa ya za ka zo kuma ka ce Allah yana ko ina yana gidan kowa a littafin ku a magana a kaza duka har jahilan mawaƙa su ma su ɗauka mu zai ce na zo na tambayi malam ya ce Allah ba aljani ba ne ba mutum ba ne ba kaza ba ne ba wari ba ne ba baki ba ne ba wane ne ba ne ba wane ne ba ne bayya sama bayya kasa bayya kasa saboda haka kawai da yana ko ina da za su yi kuma kaga wani ya san sauki ai wani ma ya saki da Allah zumi irin wannan maguzancin ka dinga wai ba mutum ba ne ba aljani ba ne ba kaza ba ne ba kaza ba ne kuma wasu ne waliye da gani to magabata duka ya ce wal khalqu ba'inuna minhu la yahullu fihim Allah bai sauka cikin su babu aqida ta hululiyya inji Abu Nu'aym al-Asbahani yace la yahullu fihim Allah bai sauka cikin su kace Allah ya narke cikin kowa ya sauka cikin itaciya kamar yadda Shehu Ibrahim yake faɗi a wannan Allah subhanahu wata'ala babu shi babu Allah ya girmama daga wannan abin Allah yana sama da kowa da komi ubangiji subhanahu wataala ya daidaita ga al'arshi al'arshi kuma yana saman yana kolin sama bakwai an wa irin rata da take tsakankanin al'arshi ma su kwanda sama bakwai kasan al'arshi kuma ruwa ne sannan ka zo kursiyu kasa sannan ka dawo haka abin yake tafiya wannan kuma matakin da ubangiji subhanahu wataala yake babu wata halitta daga halittun Allah da take wannan ko malaika jibril alaihi salam yana kasan wannan gurin bai je ba wannan bigire wal khalqu ba'inuna minhu la yahullu fihim Allah bai sauka a cikin halittun shi wala yamtazuju bihim kuma Allah bai cakuda da su wa huwa mustawin ala arshi Allah ya daidaita ga arshi shi saboda kan mutane su yi tawili ga Allah ya maimaita wannan abun guri uku cikin Qur'ani fi sama'i kuma al'arshi yana a sama duna ardi ya al'arshi ba kasa yake ba wa khalaqahu kuma Allah wa khalquhu kuma yana wa khalquhu halittun shi suma suna a ƙasa halittun Allah subhanahu wataala wa qala al-hafiz Abu Nu'aym hafiz Abu Nu'aym ya fadi fi kitab al-littafi al-littafi mahajjatul wasiqina wa mudrajatil waniqina wannan littafi ne daga littattafan Abu Nu'aym wanda kenan ya rubuta akan abin da ya shafi abin da ya shafi aqida saboda haka ya ce wa ajma'u anna Allah fawqa sama'ihi alin ala arshi Allah ya daidaita ga arshin shi mustawin alaihi la mustawlin alaihi yace ba wai yayi mamaya ba a gare shi kamar yadda mu'tazilawa suke fassara istiwa'i da istaula istiwa'i da istaula wanda Sheikhul Islam Ibn Qayyim sai da ya rusa wannan a fuska wajen 43 ya rusa wannan aqida din fassara istiwa'i da istaula shi ne wanda shekul islam a cikin lamiya yake cewa ubu halliman na bazal qur'ana wa ra'ahu wa zasta dalle yaqulu qala al-ahsan yace tur da Allah wade ga mutumin da zai watsar da qur'ani can bayan shi in an zo zai kawo hujja maimakon ya kawo hujja da fadin Allah na qur'ani sai ce asqalu al-nasrani ya ce kaza mai istiwa'i ma'anar shi istaula saboda ai aqtal ya ce qadista qadistawa bishrun ala al-iraqi min gairi saifin wala damin min iraki wai bishiru ya daidaita ga mulkin iraki ba tare da an zare takobi ba ba tare da wani jinin da aka kwaranya ba to wai ya ce kaga wancan mawaƙin shi baitin ma nisibar baitin ma zuwa ga aka tsalkin ma ana saba ba a kawai sannan tukwana shi yana ma daga wanda suke hujja a babe na luga sannan kaza shi yasa malamai suka ruso nan ta fuskoki wanda suke masu yawa sai ce wai ai kamar yadda wancan mawaƙin ne yake yaban wancan yake cewa bishiru ya ya karɓi mulkin mulkin iraki kuma mulkin da ya karɓa ba takobin da aka zare ba zubar da jinin kowa ba kawai ɗarami har ya saman mulki ka gani saboda haka wai shi ne ma'anar wai istuwa wancan juyin mulkin da shi ya yi bishiru juyin mulkin ba a yanka ba ba a yi kaza ba wai shi ne wai hujja akan wannan abu kare ka an ba kuncewa kwalluwa ba mata abin ne za kai ana zancen Allah ya faɗa bikin Qur'ani shekara da shekaru kowa bai fahimta wannan ba sai ku ne daga baya la musawlin alaihi yace ba wai yayi mamaye ba kamar qaulul jahmiya kamar yadda jahmiya mu'tazila suke faɗin wannan wannan shekul islam ya yi raddi ga wanda ya fassara istiwa'i da istaula ta fuskoki waɗanda suke daban-daban ya rusa wannan aqida haka ɗalibin shi ibn qayyim Allah ya san shi da rama cikin muktasar sawaiqul mursala shi ma ya ambata fuska wajen 42 wanda fa asallahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alaihim as-saqatu min fawqihim saboda haka ya rusa su duka a wannan janibi din shi yasa su malaman sunan suka tashi rusau din su rusau ne suke yi wanda kawai gurin ba gurin bayan da za ka iya maimaita ginin in suka rusa kawai sun rusa abin abada ginin ba zai iya dawowa bai zamana yanda ka san kahurci dai ba yanda za a iya zama musulunci ko to babu yanda za a iya zama to an rusa abin saboda dama abin ba musulmcin ba ne cewa innahu bi kulli makanin innahu bi kulli makanin cewa Allah bi kulli kama ta qulu lil jahmiya kamar yadda su jahmiya suke cewa innahu bi kulli makani suke cewa Allah yana a kowane yana a kowane guri wanda Sheikhul Islam ya bayyana wanda suke korewa ulumi na Allah subhanahu wataala daga jahmiya yace sun kasu biyu akwai kaso wanda suke cewa Allah yana ko ina wannan wanda suka yi rinjaye akan sufaye da kuma ubbade da kuma awamu da kuma awamu za ka ga ai awamu su ma duk ana kawai sai ta yi ce na ko ina bai sama bai kaza to ai na ke sai to shi ko ina ba Allah ya halicci ko inan ba ka gani yanzu maimakon su tsarkake Allah a gurin da a ko ina cin sunan ko ina inda yake ko ina daraja ko ba wanda ya tafi gurin ka ce Allah yana can da kuma ka ce yana ko ina kuma ko inan nan ba ba a ware ba ba su ce ba banda can banda can ko ina yanzu ne ka san ko kasa duniya da kazam ta da wata tsiya ce babu a sama da koyar da abubuwa din ita sama ma abin da yake daukaka ilayhi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u ita sama ma gurbatacce amma ko rai ka dauki in aka dauki ran mumini in aka yi sama da ita mai imani tana kamshi za a bude kohoyi a ji har sai an je can sama ana mata rakiya ya lati uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta suna ba na a illiyin wa ma da haka ma illiyin kitabun barko wani girgam ne duk wani bawan Allah mumini da ya mutu to sunan shi in babu shi a illiyin wannan girgam din akwai matsala fa yana sujjin shi ko sujjin a karkashin kasa yake duk muminin da ka sani to sunan shi yana wancan girgam din kulli ne an tattara rayuka ne na wannan saboda rayuka ne na tsayyuruna to amma in ran mutumin banza ce wani hayaki in ka tsine ma mutum albarka bai da haƙƙi wannan tsinuwar ai khabis jigo to ita khabis bata da guri sama kawai guri ne shi yasa aljanna a sama take saboda gida ne wanda yake na tsayyibuna to a sama take wuta kuma a ƙasa take to ita sama guri ne na tsarkaka ubangiji subhanahu wataala shi yasa sai ya zaɓi saman saboda ita ce tsarkakeke a cikin halittun shi al'arshin halittar Allah ne sama halittar Allah ce kuma Allah shi ya halitta kuma shi ya ga dama ya zaɓi uluwi kin ya ga dama ya zaɓi istuwa'i to kai mai ruwan kaci amma duk sai ka kore wannan ka ce na ko ina kuma babu ayar da za su ce mana ko ina kawai kwatamci hudu ne zai za a kama maka wani banza ne babu wani dalili na wannan kwatamci hudu ne to wanda suke kan wannan sufaye da ubabi su kuma kaga sufaye da yake mutane ne waɗanda suke masu neman duniya duk da su bayan wancan zuha da na da waɗanda su lahira suke ma yanzu babu su bayan yanzu duk ɗan duniya ne to yanzu abun duniya ne abul farja abdul rahman ibn jawzi ai ya bayyana su ya hudu cewa duk wannan ba ba su iya duk su iya abin da waɗancan suka yi na kokarin wannan ibada yanzu a cikin kanka gama su bin da yake azumin litinin da ana shi ma aiki babu ina babu kaga misali sufi yana arman yara yan mata da su bai musu arme ma sufi yana armasaki mota mai tsada gida da AC da waye sufi a da ana mishi tausa ana mishi kaza sufi za zuwa ana mishi wannan sufi da da bawon kankana ne zai je dauka wani ma bara yake a ke sa ake ce musu fukara da ake ce musu fukara ke saboda kamar suna zaɓar ka tausar rayuwa ka gani duk su shan ruwa mai sanyi duk su ci abinci mai daɗi kawai ibada kawai sai wani ya koma daji kawai ganye ke ci idan za mu ci ganye wannan in shi haka kawai yana bauta Allah bai da takalmi ma bishin ruwa mai sanyi ka gani to yanzu ka kwatanta da ne yanzu ka sa ai wani sufan ka je kwan cikin shi miliyar hake Allah ko sufan da miliyar da ka wani sama da haka ma wani biyan da kake tunani ba so da kawai tsara ake tsara ake tsara ake Allah da goyon da ya take wani abu kuma wani kauye ne zaka je duk sufan da suke kauyuka an ka je kauyuka Allah yanzu ba maulidi bane yake in ka je wasu kauyukan zaka sha mamaki mutanen dazuzzuka fulani da bare bare nan za zuwa kawai da ka zo da yan taure kinka kawai sai ka tura su can garken kawai ba ma sai an gani ba galam na dungulan shanu sai a tara ɗari biyar in za maulidi shi sai a tara galam ɗari biyar na dungulan shanu awakai da tumakai da wannan duk ai fitila hatsi tiya ashirin ashirin da sun bi kawai za baga ce za a tile kawai in ka je ɗakin sufi da kayan rayuwa da an tankin shi da salurar shi kamar ta miliyan guda duniya komi a hannun shi yana moriya kawai yana yana zaune yana shakata da AC da abin nan kawai ki abinci ba zai ci na banza ba kuɗi kuma ba ruwan shi kuɗin haram ya ma hisan ma masu kawo haram zaka sami yana da yaran shi a wani zalama da wannan yana son ya samu alaka da waɗanda suke samun kuɗaɗe na banza za ka ga su ne zai ta sasa a karkashin su in ya ji wancan ya yi wawara ya yi babbar sasa zai ce mai akwai adda adda za yi duka wannan zaluncin kawai za ka kare lafiya da da ka ja na faɗi kamar kai da abin da ka yanka zo akwai addu'a da zama to ba ka kwatan za ne waɗancan shi ne abin farji ya ce za ka ga yawa daga cikinsu suna da ɗaliban da masu ƙoƙarin mashi a cikinsu na ba hey azumi amma ruwan da zai sha zai shan ruwa da abincin haram ka gari akwai su ɗaliban masu tattaro mai kuɗi kaga sufi yana ɗar mai ma'aiki da nafin gindi zai ce ku yi da wannan da ku shiga izala gwada ku tsaya ku yi harkokin ku ƴan uwana hulani da ku shiga izala izala wahabiyanci wannan kin annabi ne wannan kuma abin da kuke na kashe mutane da amsa kuɗin fansa da kona su da yanka su da bindige su shi kuma saban Allah ne wannan Allah zai iya amma izala kin annabi ne ka gani saboda kuma suka zo su ma suka yi taron suka yi abin nan to kaga sufi yana haka ai ka san abin an tayi to waɗannan wannan din ya ce duka kenan ismi na farko da babba da su suka yi yawa ismi na biyu masu korewa mutsalaki su ne su kuma waɗannan ulama'ul kalam da falasifa da da wanda suke so su kuma ko suna korewa ma samuwar Allah kika ga baki daya su waɗancan suna jana ko ina su ko waɗancan suna koriya duka ma yace khilafan lima nazara fi kitabi suna hadin sabana abin da ya sabga cikin qur'ani Allah ya ce amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur kun yarda ubangijin da yake a sama ya kisbe ƙasa da ku ya zukkuce ta sai ga ƙasa tana girgiza tana kadawa komi na samanta ya zama to ya ninnike Allah ya ce ilayhi yas'alul kalimu tayyib ga Allah ne kalma tsarkakekkiya take ɗaukaka wal amal salihu yarfa'u ayyuka na gari da ɗan adam yake ita take daga kalmomi tsarkaka da mutum yake ta kai su gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce ar-rahman ala al-arsh istawa law al-arsh law al-arsh al-mustawi alayhi Allah shi yake da al-arshin da ya daidaita wal kursiyyu alladhi wasi'a samawati wal ardh kursiyyun da ya yalwata sama da kasa wa huwa qawluhu ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh shine fadin Allah kursiyyun Allah ya girmami sammai da kasai duk gabaki da wa kursiyuhu jismun yace kursiyin Allah jiki ne was samawati saba wal arduna saba inda al kursi kaga sama bakwai kasa bakwai wajen kursi ka halka fi ardin fala kamar ka jeho wani zobe ne a daji wanda yake na sahara walaysa kursiyu ilmuhu kama saboda haka walaysa kursiyuhu kursiyin Allah ba wai ilmuhu ba ba ilmin Allah bane kama ta kuma sai su ce kursiyu wa sai kursiyu sama da ayi su ce ilmuhu kenan wai kursiyu ilmuhu kenan to yace kursiyin nan ka dau sama bakwai kasa bakwai ita ho kasa nan ho bakwai dan Allah in kana son ka gane girman sa na lokacin Annabi Musa Haruna da aka ce kasa ta kama shi tun wajen lokacin har yau yana kasa bai iya kaiwa kasa ta kai ba kuma har tashin duniya ba zai ƙare wannan ba jini sa to ka ɗauki sama wancan bakwai amma da aka ɗauke su aka jefa saman kursi kamar haka ka gani ya ce wale ka kursiyu ilmin kursiyu ba ilimin Allah bane ba kursiyu a kursiyin Allah halittar Allah ne halitta ce daga halittun Allah kuma jiki ne kursiyu ma'ana abu ne wanda yake sura ne yana da haƙiƙa ne ga ma girman shi sama ƙasa bakwai ƙasa sama bakwai in ka jefa su saman kursi kamar ka je sahara ne ka jefa zobe kaga shi yasa yace wasu a kursiyu samawati wal ard kursiyin Allah ya girma musammai da ƙasa duk baki daya girman shi ya huce wannan kuma yanzu dai wannan zaka zo ka ce Allah yana ko ina waya ka ce wai yana ko ina da zai shi a kafa yo kai duniya wannan malaika jibril ma ba ta iya dauka karshe malaika jibril ma annan sara sai ce ra'aytu jibril allahu 600 jana malaika jibril na ganshi da fuffuke 600 yace kwaya ɗaya ta toshe saman duniya fuffuke 600 ɗaya ma ya toshe saman duniya kuma ka dinga zancen wai Allah yana ko ina har ka ce wai gurin taron bid'ar ku da ake da wannan ka ce wai Allah yana nan bid'ar da sama ma ba a kai ta abin da sama ma ba a karɓa an aka kai ta sama ma bar ta karba saboda bid'a ne ko bid'a tana zuwa sama ai alheri yake zuwa sama ita kuma bid'a sharri ce to ya za a ita je ta sama ko har ma gaji ya ce da hau da kuwa kawai da haushi za ka yi fitsari kama qalatil jahmiyyah kamar yadda jahmiya ta ce bal yuta kursiyuhu yawmal qiyama kai za a je kursi Allah ra'al qiyama li fasl al qada da arabe hukunci baina khalqi kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi na Jabir bin Abdullah yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya dawo lokacin da wanda suka yi hausa kuska hijira suka dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala tuhaddithuni bi ajabu ma ra'aytum bi ardil habasha ba za ku bamba labarin wai mafi abin al'ajabin da kuka gani a kasar habasha kamar in mutum ya yi hila sai wani gari daban in ya zo sai a dinga tambaye shi abubuwan da ya gani na hadara a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai kaga shine ummu salma da ummu habiba suka ba shi labarin wata iglis da suka gani yusamma mariya sunanta Mariya ya ta fa'ir da kaza sai anan sai sai ce ba za ku bani labari ba kana titi aminu sai wasu matasa suka ce bala ya rasulullah bare za mu baka labari a bar ajabin da muka gani bayna na hanu julusu muna zamne marad bina ajuzu min ajaizir hubani sai ta tsohuwa daga tsahin masu ibada ta zo wuciya ta hamilu ala ra'siha kulla min ma'i akan ta tana dauke da tulun ruwa famarrat bi fata minhu sai ta zo ta huce wani saurayi wajen su fa ja'ala ihdaya ilayhi baina katfayya sai sa kawashi ɗaya tsakanin kawaruwan sa thumma da fa'a sai an giza ta fa kharrat ala rukbatiha sai ta gurwa da amsa guyuwinta fa kasarat qullatuha wannan tulun sai ya kare falan martafa'at da ta tashi iltafatat ilayhi sai ta juya ta kallo wannan tsohon ka san bayo bake da wannan yaron bayo bake da kwatan tsire malalata tsohuwa ce hoye leka ko ta dauko ko ta kafa ya abra ta to da haka bakarin sai ta ce sofa ta alam tace da sannan zaka samu ya gudar ya kai mai matsar yaudara idza wada Allahu al-kursiyya a lokacin da Allah zai ajiye kursi wa jama'al awwalina wal akhirin ya tara mutanen farko da karshe wa takallamatil aidi wal arjulu lokacin da hannaye da kahuwa za su yi magana sai anan sana sai ce sadaqat sadaqat sadaqat kaifa yuqaddisullahu ummatan yace kaifa yuqaddisullahu ummatan ya Allah zai tsarkake al'ummar da la yu'khadhu li dha'ifihim min min shadidi ba karbo haƙƙin raunan su daga mai ƙarfi ya Allah zai tsarkake al'umman da ba kwaso haƙƙin rarrauna gurin mai ƙarfi kaga sharrin haƙi rama ma wanda aka zalunta yanzu ka zo ka huce yara guda biyu wani ya taushe wani yana kame fito kai baka da lokacin da zaka tsaya ka hujja suka raba shi da wannan jaraba sai ka zo zaka huce wani ya tare wani ya cewa na kama kuma ba kowa sai da sai kai kai dan san ba Allah bai kai zaka hujja amma in ka huce ka tafiya ka duk abin da za a yi a yi kawai ka gani to wanda ba a yin wannan abin ka ga ga mu hakaran kan mu to kaga ai shi abin ba ya kai shi bane saka ce wani da aka kulle ko wani da aka ma kaza kai kin yaya kana wannan abin ko baka yi annabi sa sai faɗi wannan to kaga wannan annabi sa ya tabbatar da su kenan akai yace annahu ta'ala lalle Allah da wa taqaddasa yaji'u yawmal qiyamah ra'al qiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai zo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa li fasl al qada bayna ibadi dan hukunci tsakanin bayin shi saboda a nuna ma cikar hukuncin Allah da wannan na Ubangiji, kale ka girman mulkin Allah, amma saboda tabbatar da adalci Allah zai zo saboda ta dace masa zai ko malaku sun yi sahu sahu yanzu kawai sai a saka alkali ko a zo da ta kace kai Allah nan sai ko mishi magana ai billahi da ko makaranta kake tsarewa wasu yan kuci kucin yara suka zo suka kama kara kace kai ku sai da Allah ka ki tsayawa ka saurare kowace daga ciki a ranar kiyama ya zo da kai da sasari a hannu adalcin ka zai ko kuma ka leƙa wannan ɗan alhaji ne yana jumka maka ka zazzage wancan ɗan talaka wanda kuɗin wata ma zai bada ka dangwar kai shi to za ka gane wa kuskurenka sai za ka gane wa kuskurenka dole ka tsaya bai ɗaya ka kalla kawai ka musu hukunci daidai wa da wani lokaci wani malami daga cikin limamai ne na gargajiya yana zo sai wasu suka yi faɗa guda biyu aka zo aka kame ƙara sai ce to kai ka ga uwayenka dama ba komai ba gare shi kuma ba abin da suke bada ba kaza ba suke kai nauyinka ne yake dauka ku da dukiyar mata daji da gonaki da shanu ba ku da kaza kaza kaza ya dinga ma na abin da shari'a ce ba aka zo tana mun da Allah ka dai shari'a ce ba aka zo kuma karshen ta shi aka zalunta amma saboda uwayen shi ba su bada ake sanin wannan wulakanci ake goranta mushi to duk yanda abu yake dole ka kalli wannan abun ka leka girman mulki Allah amma Allah zai zo dan ya rabe hukunci tsakanin saboda cikin wannan ba ƴan adam ba wanda Allah ya karrama ɗan adam la tu'addunna al-huquqa ila ahli yawm hatta yuqarrir shati jalha min shati al-qarna wannan hisabu sai har tsakanin dabbobi ma kai da zaka ce baka da damar da zaka yi shari'a tsakanin yara ko baka da damar da zaka yi shari'a tsakanin kaza to dan me aka dauke ka ko ka ce ban na iya kaza to me yasa aka dauke ka kai a matsayin ka na alkali ko matsayin ka na kaza dan me aka dauke ka da zaka ce baka iya ka gani kuma in ka kalli matsayin wancan ka bashi gaskiya dan kai ya tsige ka ko ya rage ma gala kace to bari ya kaza saboda yanzu ka je kai kaza yanzu a maido ka daga jujin shari'a kaza a maido ka jujin rikicin kaza da kaza a yi kasa da kai ne a zubda ka to kuma za ka zo ranar da za a zubda ka gaba ki dai gaba Allah subhanahu wataala saboda haka wal mala'ikatu saffan saffa mala'iku sai sahu sahu kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa annahu ta'ala wa taqaddasa yaji'u yawmal qiyamati li fasl al qada Allahu akbar bayna ibadi sayadhkuru liman yasha'u min mudhil bil muwahhidina to in aka yi hisabu ka leka ka ga falalar tauhidi da kuma musulmi da ahlul iman Allah subhanahu wa ta'ala zai gawara ga masu aikata zunubi daga muwahhidai wa yu'adhibu man yasha kuma ya azaba ga wanda ya ga dama kama qala ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa qala al-imam al-arif mu'tamir bin ahmad al-asbahani shaykh sufiya fi hudud al-mi'at ar-rabi'a fi biladi yace al-shaykh al-arif ma'mar bin ahmad al-asbahani wanda yake muhammad bin ahmad al-asbahani abu mansur wanda ake mai lakabi da abu mansur wanda yake shehu sufiya a zamanin shi asbahana asbahana shine jagoran sufaye a zamanin shi yana da risala akan tasawufi wanda ya rubuta ya rasu ɗari hudu da goma sha takwas daidai saboda haka al'asuwa shehu sufiya fi hududin mi'a a rabia fi biladi wannan in ba kuma ta ba a baya an ce wani zai ce ya za a yi shekul islam ya dinga istishari da maganar mutane irin waɗannan ya dinga kawo mana shine aka ce irin wannan abin malamai sukan kawowa saboda me su ash'ariya mutaassiruna na ash'ariya da mu'tazila da kuma jahamiyya ai inda sun yarda da qur'ani da sunna sun sallama duk da kenan, amma maganganun waɗannan sun hikima a wajen su sama da maganar Allah shi yasa hi ake kawo musu kuma wannan abu abu ne sai mallam sulhu la sayyidu sulhu shar kuma misali ne wanda ba an baka misalin ba duk ayoyin da za a kawo duk hadisan da za a kawo ba su kallon wannan abin in ka ka musu magana malamin su sun yi abin yanzu kana ma mutumin da yake da ta'assubancin mazhaba ka ce mai annabi sallallahu sai an ce kaza zai ce mutanen ne waɗannan dalan rabu da su amma da ka ce imamu na maliku a mazhabin mutasadatul malikiyya yace ana ankara sune na magana ka gani saboda haka shi yasa kenan sai ya kawo maka wannan yace shekhu sufiya fi hududil mi'a ar-rabi'a fi biladi kala yace ahbabtu an usi ashabi yace ina sa in yi wasiya ga abokanai na bi wasiya amma wani zai kawo ma na masu insafi ne ake kawo bi wasiyatin da wasiya mina sunna ta sunna wa mau'iza da kuma wa'azi min al-hikma wa ajma'a ma alaihi ahlul hadith wal athar wanda ya hada duk abin da malaman hadisi da asali suke kai ahlul ma'rifa wanda ma'abuta ilimi wa tasawuf suke kai min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin kala fi ya ce wannan ma wannan ma yana zancen waɗancan kar ka ɗauki waɗannan na zamani kaga irin su shehu ibrahim ba kan wani fuske su waƙi da su allah yana ko yana da zafi dan kar ka yi mamaki ka ce so ya kuma yana faɗa haka kuma ga tijjanawa suna cewa kaza a ai ta tijjaniya ba ta kai ba shekara ɗari shi kuma wannan kana ga ana maka zancen mutum ne wanda ya rasu shekara ɗari hudu da goma sha takwas shi ma shehu ne na sufai a asbahana amma sufayen wancan lokacin shehunan sufayen wancan lokacin ba sai bane da shehunan sufayen yau amma tun a wancan lokacin ma kuma akwai shehunan sufayen wanda suke halakaku wanda saura duk sun yi ishara su na kirkin sun nuna waɗannan hoɓɓasa tuni sauran sufaye duk sun nuna yanzu kamar mansur al-hallaj kamar ibn arabi kaga sauran sufaye ma duk sun haɗu kan cewa kai hallaji ba ya kafurta ya hutar da musulunci wannan magana tashi da ya hudi suka ce ba wani yaran cewa wani da bi da wa da ya ce wannan ma'abudukum ta haka kadami wannan suka ce aki da wahada ta dudu da ce bayyana da ya ce ma fi jubbati illan na kawai suka ce ya zama kawo sau da aka aka haɗu aka tare mushi kai aka kai can aka yadda shi a hababta an usi a sahabi bi usiya min sunna wa al ma'rifa min al mutaqaddimin qala fiha yace anna allah istawa ala arshihi yace allah da ya zai saka al arshin shi bila kai wala tashbihin ba kamanta wala ta'wilin walistuwa maqulin kuma su waɗancan fa suna tabbatar da sunna kuma ba su kin suna son ahlus sunna ba kamar irin su waɗannan na baya ba kaga yanzu misali kamar shekul kamar misali shi Ibrahim cikin rafa'ul malam amman rafa'a wa qabada iqtida bi nabi sallallahu alaihi wasallam kaga a nan gurin sai ya nuna cewa ya ma halitta ka kyatse gemu saboda ka saba ma wahabiyawa yace kamar in garin da kake wahabiyawa ne kenan he ka tatse gemun ka anan dan saboda ka raba kan ka kakkai ka mutunce ne da wahabiyawa kaga ya za a so waɗannan su nuna maka ki wani abu da sunna saboda abin nan ya za a yi maka wani ne walin su wal kasu fihi majhul yace kai fi abin jahilta ce wa annahu ba'in min khalqi Allah ya nisan daga halittun shi wal khalqu minhu ba'inuna bila hululi bila hululin Allah bai saukacin su ba wala mumazaja Allah bai cakuda da su ba wala ikhtilafin Allah bai gaure da su ba wala munasaqa Allah bai damfara da su ba li'annahu al-munfaridu Allah makadaici ne a inda Allah yake Allah bai yi tarayya da wani cikin halittun shi ba a nan gurin da gani al-ba'in min khalqihi kuma yayi nesa da bayan shi al-wahid shine makadaici al-ganiyu al-khalqi kuma ya wadatu da halittu da ya halitta al-arshi ba dan da ya daidaita al'arshi ba dan yana bukatuwa bane zuwa ga al'arshi da ya halitta al'arshi ba dan bukatar al'arshi bane da ya sama da bakwai ba dan yana da bukatuwa zuwa ga sama da bakwai ba saboda al'arshin babu shi Allah yi shi alƙalmin kudura babu shi Allah yi shi Allah ya kaddara maqadirul khalaiq qabla ya khalqa samawati wal ardi bi 50 am wa arshuhu 'ala al-ma Allah ya halitta al'arshi da ba al'arshi ya halitta annabawa da ba annabawa dukkanin manzanni da Allah ya halicce su da mala'iku Allah bai halicce su ba dan su taimaka mishi ko su tsaya shi gudanar da mulki su ma gudanar da su ake halittun Allah ne taimakon Allah suke nema innahum kanu sari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina dukkan su tsoron Allah subhanahu wata'ala suke kuma kwaɗe suke suna roƙon Allah subhanahu wata'ala suna kwaɗan rahamar Allah suna roƙon Allah aljanna shi yasa zaka ga annaba da manzanni sai kowa roƙon Allah subhanahu wata'ala aljanna وأن الله عز وجل كما الله من ترك ذاتي سميع مجيني بصير مجنيني عليم خبير يتكلم الله ينا مغنى ويرضى الله ينا يرضى ويسخط الله ينا فشي ويذهب الله ينا داريا ويعجب ينا العجب ويتجلى لعباده يوم القيامة كما الله زي بينا غباين شرع القيامة ضاحكا وبنجي سبحانه وتعالى ينا مداريا دباي وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا kuma kowane dare Allah yana saukowa sama ta ɗaya kai kai sha'u yadda Allah ga dama sai kule ce har min da'in akwai mai kira fa astajiba lahu har min mustaghfirin fa aghfira lahu akwai mai neman gafara gafarta mushi har min ta'ibin fa tubu alayhi akwai mai neman mai tuba in yaye mushi hatta ya tsulu alfajr har sai alfajr ya hudu wa nuzulin rabb ila sama'id dunya yace sabkowar Allah saman duniya bila kaifin babu kwatanta ba kaifiya wala tashbihin babu kamantawa wala ta'wilin babu kuma lankwasawa da baudarwa kama an karan nuzula wanda ya inkarin sabkowa Allah duniya au ta'awwala ko yace ni'ima shi ce sake sabkowa ko rahama shi ko mala'ika yace fa huwa mubtadi'un yace wannan dan bid'a ne dalun fatacce ne wasa'ir safwa yace raguwar hatatu minan arifina daga masanan Allah ala hada ce akan wannan aqida kin dai akan ta suke wannan fa shi wancan Sheikhul Asbahana Abu Na'im din ce shine fa yake faɗi wannan saboda haka shi Sheikhu Sufiya kuma na Asbahana shine yake tabbatar da wannan aqida kin wa qala Abu Bakar wa qala Sheikh al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Harun al-Khallal Imam al-Khallal ya gabata tarjama shi fi kitab sunna a littafin shi السنة نا الخلال وندا يا جبات السنة يتي حدثنا أبو بكر الأسرم أبو بكر الأسرم يا زنت دمونا قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا ليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال قال أبو بكر هو صاحب الفضيل أبو بكر إن طالب فضيل بن إياض يتي سمعت فضيل بن إياض ناجي فضيل بن إياض wani ya ɗan karam. Na'am, wannan Imam Al-Khallal ɗaya ne daga cikin malaman da suka rayu a ƙarni na uku, wanda yake da littafin As-Sunna, wanda ya tattarar da maganganu wanda suke na Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah ya shi da rahama. A cikin littafin nashi As-Sunna yake cewa qala Abu Bakar huwa sahibul Fudail, qala yatasamitu al-Fudail ibn Iyad. na ji Fudail bin Iyad wanda Fudail bin Iyad yana daga cikin wanda suke tabi'ai wanda an ce farkon lamarin shi ba kan miƙaƙƙiyar tafarki ba yake amma zukatan bayi suna tsakankanin yatsotsin Allah daga baya kuma Allah subhanahu wata'ala ya mushi ga munkatar ya samu shiriya ya tabbatu gashi har ya zamanto kuma daga mashahuran nagartattun bayin Allah wanda ake bauta ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar irin yadda suka ma addini hidima wannan yana nuna mana ubangiji subhanahu wata'ala yadda yake canza bayan shi daga wani yanayi zuwa wani yanayi kar ka yi mamakin dan ka ga mutum cikin shaye-shaye cikin fashi da makami gobe kuma ka gan shi alimami ka zo kana aibanta shi jahili ne ke wani Fuzail ibn Iyad da mutum ne wanda yake harkar caca harkar daba fashi da makami amma kuma Allah mai dace kuma ya dawo ya tahi kan wannan ne ka gani to in Allah da ba irin yadda wasu sai a ce ai kaza ai wani da tsohon kaza ne sai ka ce dai kai ne mutumin yake saba ma ka gani to waye ba tsohon mai sabo ba wani wani shi mai hudun mala Allah sabon mai saban ne to da yayi ba dai lakon to kudu wannan dalili wannan har wala ga sirru kuruba jami'an wane ne wanda bai saba ma Allah subhanahu wataala sirrin da aka binne manzala sun sa aka binne wanda bai sabo shi al'umma nan kowa da irin saban shi kowa da irin saban shi zo da haka dan mutum yayi wani abu ya tuba ba za ka zo ba kana mai mu'akaza ka wani ka hallaka ba la tuzhir shamatati li akhika fa fa yu'afihi Allah wa yabtalika gargadin ga bayyana calama kana nuna ma mutum da kaza da kaza sai Allah ya yi mai zama kuma shikenan babu kuma kai Allah ya jarumce ka ko ka dinga salle da zanihin mutane qala Abu Bakar wa sahibul Fudayl qala سمعت الفضيل بن إياض يقول يا ناجي فضيل يا ناجي ليس لنا أن نتوهم في الله bai halitta gare mu dinga tunani a zatin Allah kaifa huwa akan sifofin Allah li anna Allah ta'ala wa safa nafsu Allah ne sifanta kai shi fa abalaga ya kai matsa suka tambaya na sa sif lana rabbaka sifanta mana fa qala yace qul huwa Allahu ahad kace Allah ahad makadaici ne Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka leƙa wannan sura da ka karanta ɗaya saboda girman jalalar ta yadda ta siffanta Allah za a baka ladan kamar ka karanta hizu ashirin saboda yadda amma in ka karanta ba ka yarda da siffofin Allah ba ba abin da za ka samu don kai ba ka yi ba imani ai da Qur'an falasifa ablahu mimma wasafa bihi nafsu babu siffa yace ai mafi kaiwa matuƙa kamar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta za ta yi shi da shi insha Allah sai mu tsaya kenan kan nan gurin satin gaba sai mu ci gaba daga magana da tsashi kenan har yanzu dai shekul islam yana nakalto mana maganganu na magabata duka gabaki daya akan tabbatar da wannan bayan ya kawo mana ayoyi na qur'ani da sunna sai kuma ya kawo mana maganganu wanda suke na magabata wanda suke na gari ya biyo baya kai har ma waɗanda ake ga suna da wani nau'i daga nau'i wanda yake na kauce ma hanya ko dai daga cikin waɗanda suke zuhadu ko daga wanda suke sufiya wannan kuma aka ce tsari ne wanda magabata suna wannan ibn qayyim a cikin a cikin ijtima'u ya nakalto hatta da maganganu na aljannu maganganun tururuwa maganganun namun da maganganun kaza akan tabbatar da ulumi saboda haka wannan abin duk magabata suna yi madogara qur'ani da sunna ce wannan isti'nasi ne ake kawowa kaka ji wani yana kawowa wani ma ce kashe da magana wani za ka min ilzami akwai masu wannan kwaba din sai ne ce magana wani ce hujja kuma ka gani a baban kaza ba ita bace madogara akwai qur'ani da sunna shi kuma tashi ya ka kawo ta kawai dan ta zamanto kenan ta ta ta zama tabi'an ce ga waɗancan abin da muka wadi ya zama daidai Allah tara mu aladan Allah gafarta safaran mu ya tabbatar da dugadugan mu ya kare mu daga samun zamiya Allah ya yi damuwar masu damuwa ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi da ma rayuwar mu albarka wanda suke kokarin hidima wa addinin Allah da wanda suka rasu da wanda suke raye Allah ya sa a cikin mizanin hasanat akwai kuma bangaren da masallaci ke gudanarwa na wannan taimakekeniya akwai bangaren gurbin nan da ake saka kuɗaɗe ake ba da lamba kenan ga wanda ya ƙaryan abin da ya gani ko wani lokaci mutum ya ga zai tabarru'i yana iya tambayar su kenan inda ya kamata ya saka kowa ya ga in aka tara in ramadana ya zo akan tattara bayan Allah a agaza musu kenan irin wannan abin da wannan kudaden ne ake ba wasu kuɗi bane ba da ba kuma koha buɗe take ba mace ba namiji ba duk wanda kawai Allah ya sa yake da hali ko ka ɗauki lokaci ka saka ko da Allah ya wadata maka ka samu za ka hudda wani abu a cikin ka hudda wani kaso Allah sai ka sai ka sai ka bada ko ka ji kana son kai tabarru'i ko akwai wanda yake da niyyar sai ba dole ba in ma baka yi ba alkhairi kana iya zama hanya alkhairi in ka sa wani yayi kana da ladan kamar kai ne kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك